الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na hudu ne ko ga watan to biyar ko biyar ga watan rabi'il awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da takwas ga watan tara miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin ainihin wato littafin usulis sunna littafi ne na Ibn Abi Zamanin rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 34 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun karanta babi na 30 babin hadisan da suka ambaci shirka da kafirci amma ba ana nufin babban kafirci ba ba ana nufin babban shirka ba akwai shirka karama akwai shirka babba mun karanta hadisi mai lamba ta 1000 da 100 wato hadisi na 100 kai da 50 bakwai ɗari da hamsin da takwas ɗari da hamsin da tara ɗari da sittin ɗari da sittin da ɗaya ɗari da sittin da biyu dukkan waɗannan hadithai sun ambaci wasu ayyuka waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithai ya ambace su da kafirci ko ya ambace su da shirka amma duk daga ƙarshe dai mun fahimci cewa shirkan nan akwai ƙarama akwai babba akwai shirka ko kafirci mai fitar da mutum daga musulunci akwai kuma wanda kaba'ira ce min kaba'irar zunub mutum baya barin musulunci sai dai ya aikata babban laifi to za mu tashi a gabata ko hadithi na 163 qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa minhu qawlu an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fi an-nisa dhakara an-nara فقال ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إهداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da mata sai ya ambaci wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ga mafi yawan ‘yan wuta mata ne sai suka ce me yasa ya ma'aikin Allah ƙwala sai ce bi kufrihinna ya ce saboda kafircinsu mata sun fi yawa a wuta in ji ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ce saboda kafurcinsu ƙila sai aka tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam aka ce ya kafurna billah suna kafurcewa Allah ne yawan kafurcewa Allah suke ƙal sai manzan Allah ce ya kafurna al'ashira a'a suna kafurcewa da kuma butulcewa miji wa ya kafurna al'ihisana sannan mutane ne masu wato butulce wa kyautayi mutane ne masu butulce wa kyautatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wata sifa ta su sai ce lau a hasanta in dai mace ce da zaka kyautata ila ihdahunna izuwa ga ɗaya daga cikin su addahara tsawon zamani ko shekara thumma ra'at minka shay'an sannan ta ga wani abu mara da kyau ko mara daɗi a game da kai qalat ba wani abu bane mai wahala ta ce maka mara aitu minka khairan qattu ban taɓa ganin wani alheri ba a tarayya ta da zamana da kai duk ɗawainiyar da kake da faɗi tashin da kake don ka kula da ita ka kula da rayuwarta cinta shanta suturarta gurin zamanta lafiyarta walwalarta farin cikinta to wuyarta a samu akasi ka ɓata mata wuyarta a samu wata gaba da ta bukaci wani abu da kace babu wuyarta a shiga wani yanayi na rayuwa abin da kake iya yi na ɗawainiya ya zama to yanzu baka iya yi abu ne mai sauƙi ka ji kalaman rashin godiya alaman wato kalaman rashin yabo da manta alheri da kirkin da kai jiya da shekaran jiya za ka ji irin waɗannan kalaman suna tashi daga cikin bakinta za ta nuna kamar da ɗai da Allah ta'ala ya yi zaman ku baka taɓa mata wani alheri ba za ta ce mara aitu minka khairan qattu to shi ko butulci sufa ce ta yan wuta to mata kuma yawanci illa man rahima rabbuk sai waɗanda Allah ya ji kansu ya tsare su daga wannan ɗabi'a ɗabi'a su ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan ɗabi'a da suka rena ta ta butulci da manta alheri to wannan sufa ce da za ta kai su wuta wannan hadithin bayaninsa ya gabata sanadin wa matinan in kuntuna a hadithi na sittin da hudu a baya can mun karanta wannan hadithin kuma hadithi ne wanda yake sahihi ina fata an gane hadithi ne sahihi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar kafirci ya ce wato mata sun fi yawa a wuta sahabbai suka tambaye shi me ya jawo musu haka sai ya ce bi kufuri hinna kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da kalmar al-kufuru yanzu wannan yana nufin kafirci mata suna kafirci irin kafircin Abu Lahab ko irin kafircin Abu Jahal ba kafirci ne irin wanda ke fitar da mutum daga musulunci ba a'a karamin kafirci shine butulci suna butulci قال حدثني بذلك سعيد عن العلاء عن أبي بكر قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس ثم ذكر الحديث في خسوف الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آخره ما ذكره من النساء ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ليسبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها ثم يصبح قوم بها كافرين يقولون مدرنا بنوع كذا وكذا حدثني بذلك إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثنا يو سفيان حدثنا سفيان بن عيينة عن رجل حدثه عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وذكر الحديث يتي سعيد يا زنتدني وانا حديث دقى على شيكما دقى أبي بكر أبي بكر يكي تشوى مالك يا زنتدني وانا حديث دقى زيد بن أسلم shi kuma zaid bin aslam daga ata ibn yasar shi kuma ata dan yasar ya ji wannan hadisi ne daga abdullahi dan abbas thumma zakara alhaditha sai ya ambaci hadisin fi khusufi shamsi hadisin da ke magana game da kisfewar rana ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi akhirih a ƙarshen hadisin ne ma zakarahu anin nisa' a ƙarshen hadisin ne abin da annabi ya ambata game da mata cewa sun fi yawa a cikin wuta na fata gane wamin dalika yana daga cikin hakan ƙauluhu alaihi salatu wassalam faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kalmar kafirci amma ba yana nufin babban kafirci ba inna allaha la yusabbihu alqauma bin ni'ma manzo Allah ya ce Allah madaukakin sarki kan wayi garinsa da mutane bisa wata ni'ima da ya musu ma'ana mutane sukan wayi gari da wata ni'ima da Allah ya yi musu aw yumassihim biha ko kuma ya shafe su da wannan ni'imar ni'imar ta dan buge su thumma yusbihu qaumun biha kafirin sannan sai wasu mutane su wayi gari suna masu kafircewa wannan ni'imar yaquluna me yake nufi sai kaji suna cewa mudirna bi nau'i kaza wa kaza an yi mana ruwan sama ta hanyar tauraro kaza da tauraro kaza ma'ana Allah ta'ala zai saukar da ni'imar ruwan sama ga mutane da daddare garin Allah in ya waye sai ga mutane sun rabu gida biyu wasu sun yi imani da Allah wasu sun kafircewa Allah waɗanda duk suka ce kai ji an yi mana ruwa da, da, da ni'imar Allah da falalarsa to wannan su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka kafircewa ilimin taurari amma duk wanda ya ce dama masana alƙaluma masana taurari ko kuma tauraro kaza ai in kaga tauraruwa kaza sun haɗu da tauraro kaza to wato wannan tauraruwa ce mai wutsiya tauraruwa ce wadda za ta zubar da ruwa tauraruwa ce da haka tun da muka ga tauraro kaza a jiya dama tauraro irin wannan shi yake ba da ruwan sama to kaga duk wanda ya danganta saukar ni'imar ruwan sama zuwa ga taurari to wannan shine wanda ya kafircewa Allah ya yi imani da taurari kamar yadda annabi ya faɗa a cikin wani hadisi to yanzu kaga anan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma yusbihu qaumun biha kafirina sannan wasu mutane za a wayi gari game da wannan ni'imar ta ruwan sama sun kafirce wani irin kafirci kaga shi ma wannan kufurun duna kufurin karamin kafirci ake nufi ba babban kafirci ba حدثني بذلك إسحاق يتي إسحاق يا زنتد دني ده wannan hadithin an aslam an yunus an ibn wahab qala ibn wahab yake cewa sufyan bin uyayna ya zantar da mu wannan hadisin daga wani mutum da ya zantar da shi daga muhammad bin ibrahim ibn al-harith at-taimi shi kuma daga abi salamata bin abdurrahman shi kuma daga abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah madaukakin sarki sai ya ambaci wancan hadisin Allah ya ce wato wasu mutane sun yi an yi wayi gari wasu mutane sun yi imani da ni wasu sun kafirce mun wanda suka ce an yi ruwan sama da falalar Allah sun yi imani da Allah wanda suka ce tauraro kaza ko taurari ne suka bada ruwa wannan su kuma sun yi imani da taurari sun kafirce wa Allah wa zakara al haditha sai ya ambaci hadisin har zuwa karshe wannan hadisin na karshe da muka karanta wa cikin isnadin sa akwai ishaq wa huwa at-tujibi wato akwai ishaq at-tujibi wanda bayaninsa ya gabata a baya sannan kuma ko wani mutum mubahami an rajulin in kuka kalli isnadin za ku ga an ambaci wani mubahami sufiyanu bin uyaina ya ce an rajulin haddathahu kaga an samu ibham ko da haka wannan akwai ibhami a cikin wannan isnadin wanda sufiyanu bin uyaina ya faɗa sai dai an ayyana wannan mutum da sufiyanu bin uyaina bai faɗi sunansa ba wato a wani takharijin hadithin da aka yi shine Muhammad bin Ishaq al-Matlabi Muhammad ibn Ishaq al-Matlabi kuma dai hadithin al-humaidi ya fitar da shi a cikin musnad dinsa haka imamu tabarani a cikin at-tafsir ta hanyar sufyan daga muhammad ibn ishaq daga muhammad ibn ibrahim ya kawo shi cikakke fiye da wannan haka ma kuma isnadin bai dai kubuta daga rauni ba raunin muhammad ibn ishaq saboda muhammad ibn ishaq mudallis ne yana yin tadlisi labudda an yi sarriha bitahdith idan ko malami mudallisi ne to lalle labudda in ya ruwaito hadisi ya sarraha bitahdith da cewa ya ce haddathana ko haddathani ko akhbarani da sauransu wa huwa huna qadarawahu mu'ananan anan kuma kaga ya ruwaito shi da an'ana shi kuma idan malami mudallis ne to sai dai ya ruwaici hadisi da wato ya sarraha tahdith bitahdith ina fata an gane ba zai zo ya ce an ba to wannan kuma an samu an ana a cikin wannan duk da cewa hadithin yana da wata hanyar daban imam muslim ya kawo ta a cikin sahihin littafinsa ta hanyar ibn wahab daga yunus daga ibn shahab daga Abdullahi ibn Abdullahi bin Utba daga Abi Hurairata marfu'an bihi da aka hadisin ya zama marfu ya inganta ta wata hanyar amma wannan isnadin da Ibn Abi Zamanin ya kawo isnadi ne wanda yake mai rauni mafhum babun Ibn Abi Zamanin ya ce ga wani babi fi zikiri al-ahadithi allati fiha zikrun nifaq a cikin wannan babun za mu ji an ambaci wasu hadithai wanda a cikinsu annabi ya ambaci munafurci shi ma kuma kasan munafurci kala biyu ne akwai babban munafurci akwai ƙaramin munafurci ƙaramin munafurci shi ake kira da nifaqul i'tiqadi da nifaqul amali shi babban munafurci shine nifaqul i'tiqadi wato munafurci na aqida wannan babban munafurci ne sannan akwai nifaqul amali munafurci na aiki wanda shine manzo Allah ya faɗa cewa idan mutum yayi magana ya ƙarya in yayi alƙawari ya saba in an amince masa ya ha'inci wa idza khasama fajara wa innan sufofin guda hudu wannan sufofi ne na ƙaramin munafurci ƙaramin munafiki shi yake irin waɗannan amma babban munafiki za ga munafurci ne da ke fitar ya khuruju anil milla da ke fitar da mutum daga daga musulunci qala muhammadun محمد ابن أبي زمانين يتي حدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثني عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن أبي مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وانا حديث شما حديث ne wanda yake Ishaq ibn Abi Zamanin yace malamin sa Ishaq ya zantar da shi wannan hadithin daga ibn Abi wa ibn Waddah daga ibn Abi Shayba shi kuma ibn abi shayba yace abdullahi bin numair ya bashi labari shi kuma yace wato al-a'mash ya zantar da su wannan hadisin daga abdullahi ibn abi murra daga masruq daga abdullahi bin amr abdullahi bin amr yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace arba'un wasu sufofi guda hudu man kunna fihi duk wanda suka tattaru a tare da shi duk wanda ya siffanci da waɗannan sufofi guda hudu kana munafikan khalisa ya zama tataccen munafiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sufantu da ɗaya daga wato ya sufantu da waɗannan sufofin to ya tara sufofi na munafurci tsantsa wa man kana fi khaslatun min hunna wanda ko ya kasance yana da wata ɗabi'a daga cikin waɗannan ɗabi'u guda hudu kana fi khaslatun min nifaq to ya sani yana da wata ɗabi'a da halayya ta munafurci hatta ya da'aha har sai yayi watsi da wannan ɗabi'a ya daina ya tuba ya daina sufantuwa da ita ga sufofin kaman haka idza haddatha kadhab idan zai ba da labari ko zai faɗi magana sai yayi ƙarya duk mutumin da yake mai ƙarya a cikin zancensa sufa ce ta munafurci wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari ya saba wa idza ahada gadara idan yayi alƙawari yayi yaudara wa idza khasama fajara idan yayi husuma yayi fajirci wa'annan manzo Allah ce duk wanda ya tattare waɗannan sufofi guda hudu to ya zama tataccen munafiki ina fata an gane ya zama munafiki tsantsa ya zama tsantsar munafiki wannan hadisin hadithi ne wanda yake a cikin isnadinsa akwai rauni duk da cewa hadithin sahihi ne saboda a cikin hadithin akwai a cikin isnadin kai akwai ishaq wanda bayaninsa ya sha gabata tun a hadithi na bakwai akwai ibn abi wa ibn waddah shi ma tun a hadithin farko muka san wane ne ibn waddah sannan ragowar rijal din kuma thiqat ne hadithin dai imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin littafinsa haka imam muslim a cikin sahihin littafinsa dukkaninsu sun ruwaice shi ta hanyar sufiyan daga a'amash marfu'an imam muslim ta wata hanyar kuma ita ce hanyar ibn abi shaiba daga ibn numair shi ma ya kawo wannan hadisin kamar yadda ya zo a cikin al-musannaf ina fata an gane da haka hadithin ya inganta gaga a cikin wannan hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci munafurci tare da cewa malamai sun kalli munafurci suka ce ya kasu gida biyu da nauyin su da girman su wajen laifi ba iri ɗaya bane nifaqul i'tiqadi suka ce shine kaman wanda wato yake yin yake murna yake murna da faduwar musulunci yake bakin ciki in musulunci ya daukaka a kaga wannan munafurci ne ba kankani ba wanda yake izgilanci ga Allah ko ayoyin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan munafurcin ba karamin munafurci bane ina fata an gane kaga wannan shi sa suka ce wannan shine nifaqul i'tiqadi sun kawo abubuwa da yawa wanda suna fada wannan nifaqul i'tiqadi duk wanda kaga yana da irin wannan munafurcin to daga zuciyarsa ne munafurci ne na aqida na cikin zuciya amma kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam anan yace ga wasu sufofi na munafurci mutum yayi magana ya ƙarya wannan munafurci ne mutum yayi alƙawari ba zai cika ba ya saba wannan munafurci ne a amincewa mutum yayi ha'inci wannan munafurci ne mutum ai husuma da shi yayi ainihin wato ya fajirci wannan duk sufofi ne na munafurci amma kuma munafurcin karamin munafurci shine nifaqul amali قال وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن بن أبي الحسن البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان إسحاق ibn abi zabanin ya ce ishaq ya zantar da shi wannan hadithin daga aslam daga yunus daga ibn wahab daga jarir ibn hazim yake cewa ya ji hasan ibn abil hasan al-basri yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda uku ɗabi'u guda uku sufofi guda uku duk wanda suka kasance suna tattare da shi duk wanda ya sufantu da su to ya zama munafiki ko da yayi sallah ko da yayi azumi yana riya cewa shi mai imani ne to ya sani cewa munafiki ne idan yayi magana yayi ƙarya idan yayi alƙawari ya saba idan an amince masa yayi ha'inci wayannan sufofi ne wayanda suke suna taba imanin mutum amma dai munafurci ne karami ba za a ce babban munafurci da ke fitar da mutum daga cikin musulunci ba ina fata an gane wannan hadisin shi ma a cikin isnadin sa akwai rauni kuma hadithi ne mursal duk da cewa ainihin gundarin matanin hadithin ya inganta matanin hadithin salatun man kunna fihi zuwa ƙarshe ya inganta kawai illa isnadin da ibnu abi zamanin ya kawo to shine yake da rauni akwai irsali a ciki saboda akwai ishaq wanda bayani ya gabata a kansa amma ragowar rijal din thiqat ne sai dai kuma hadithin mursal ne daga cikin marasil na hasanul basri kuma kun san mun sha faɗa cewa marasilul hasanul basari wato marasil na hasanul basari shabahur rih wato sun fi kama da iska ma'ana ba su da wani abu na suna da rauni bayani ya gabata akan wannan sannan hadisin yana da hanyoyi da dama da aka ruwaito shi daga hasanul basari ga hanyoyin kamar guda shida akwai wata hanya ta yunus ibn ubaidin anhu daga hasanul basari ita kuma wannan hanyar mursala ce akharajahu al-firyabi fi sifatin nifaq malam firyabi ya fitar da ita a cikin sifatun nifaq rakam na 19 hanya ta biyu hanya ta yaqub yaqub shi ma ya rawaci wannan hadisin daga hasan al-basri wanda ita ce hanyar da imamu tabarani ya fitar da ita a cikin at-tafsir a juz'i na goma shafi na 193 hanya ta uku ta habib ash-shahid habibu shahid shi ma ya ruwaici wannan magana daga dai hassan albasari din ita ma kuma hanya ce mursala ita ce hanyar da al-khatibul baghdadi ya fitar da ita a cikin tarihu baghdad mujalladi na 13 shafi na 437 hanya ta hudu ita ce hanyar qatada qatada ya ruwaici wannan magana zuwa ga hassan albasari ita ma kuma hanyar qatada mursala ce wanda imam tabari dabarani ya fita wato dabari imam ibnu jarir dabari wancan nabiyon ma ibnu jarir dabari ne ba dabarani ba afwan a cikin at-tafsir mujalladi na goma shafi na 191 hanya ta biyar ita ce hanyar muhammad al-makhrami shi ma dai daga hasan al-basri ita ma wannan hanyar ibn jarir dabari ya fitar da ita a cikin at-tafsir mujalladi na goma shafi na 192 sai hanya ta karshe ta Muhammad bin al-Mahram wato anhu mursalan ita ma hanya ce mursala wanda al-khatib ya fitar da ita a cikin muwaddihu awhamul jam wa tafriq duk gaba ɗayan ka kalli madar na wannan hadithin ko asar ɗin zuwa ga Hassan al-Basri ne wa qad arsalahu fa huwa mursalun da'if kuma shi Hassan al-Basri kun san marasil marasil ɗin Hassan al-Basri suna da rauni hadithin yana da shahid daga hadithin Abi Huraira radiyallahu anhu marfu'an da lafazin ayatul munafiqi thalathun idza haddatha kadhab wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana wasu ma suka ƙara wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim wannan ruwaya ce wanda imam muslim ya fitar da shi a cikin sahihin littafinsa da haka hadisin ya inganta ina fata an gane qala ibn wahb qala qala ibn wahb an ibn an'am an sa'ad bin mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala al-linu wal haya'u min al-iman wal fuhshu wal baza'u min an-nifaq ibn wahab yake cewa daga ibn an'am daga sa'ad ibn mas'ud sa'ad bin mas'ud yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace allinu taushin wato taushi da saukin hali wannan walhaya'u da kunya minal imani suna daga cikin sufofin imani duk mutumin da ka same shi yana da taushin hali yana da taushin mu'amala yana da sauƙin al'amari yana da sauƙi a kasuwanci yana da sauƙi a gurin aiki yana da sauƙi a shugabanci yana da laushi a mu'amalar gida laushi a mu'amalarsa da makwabta laushi a mu'amalarsa da sauran jama'ar gari sannan yana da kunya wannan sufa ce daga cikin sufofin imani wal fuhushu kaga alfasha tsageranci rashin kunya fitsara wal baza'atu da taurin kai taurin hali rashin sauki cikin al'amura minan nifaki wannan suna da yana daga cikin sufar na munafurci wannan nifaka ce to kaga a wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu sufofi guda biyu ya ce sufofin imani ne ya faɗi wasu sufofi guda biyu ya ce sufofi ne na ainihin wato muna, wato munafurci to wannan asar wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda yake isnadinsa yana da rauni saboda hadisi ne mursal akwai dai ishaq a ciki sannan akwai ibn an'am ibn an'am wa huwa abdurrahman ibn ziyad wa huwa da'ifun fi hifzihi shi kuma wannan haddasa akwai rauni a cikin haddasa kamar yadda bayanin sa ya gabata a hadisi na 162 sannan har wa yau hadisin dai mursal ne domin arsalahu sa'ad ibn mas'ud sa'ad ibn mas'ud yayi irsalin wannan hadisin ibn abi hatim ya ce na cewa mahaifina Abdurrahman ibn Ziyad al-Ifriqi ya ruwaici hadisi daga Sa'ad bin Mas'udin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mahaifina yace Sa'ad bin Mas'udin tabi'iyun Sa'ad bin to Sa'ad bin Mas'ud tabi'i ne da haka tsakaninsa da Annabi akwai hula daya akwai sahabi da haka ba zai iya ɗaukaka hadisi ya ce annabi ya faɗa ba shi sa wannan ta nan muka samu irsali kenan ta wannan ɓangaren hadisin ya zama mursal wa mursalun minhu sahabiyu saqat wa qul garibun ma rawarawun faqat sannan kuma har wa yau bai haɗu da Salman ba kamar yadda Abu Hatim ya faɗa ka duba al-marasil na Ibn Abi Hatim rakam na 111 ka kuma duba Jami'u Tahsil shafi na 181 yake cewa walam ajid man akhrajahu amma hadisin yana da shahid ta hanyar ta hadisin abi huraira marfu'an da lafazin alhaya'u min al-iman wal imanu fil janna wal bada'atu ko wal bada'u min al jafa wal jafa'u fil nar akwai wannan hadisin marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abi huraira ya ruwaito cewa kunya tana daga cikin imani imani yana kai mutum aljanna rashin kunya yana daga cikin wauta da jafa'i shi kuma jafa'i yana kai mutum cikin wuta ibn abi shayba ya fitar da wannan a cikin al-musannaf a wato mujalladi na 8 shafi na 335 a haka a cikin wal iman rakam na 42 haka imam muhammad a cikin musnad mujalladi na biyu shafi na 501 dukkaninsu sun ruwaici wannan hadisin ta hanyar muhammad ibn amr daga abi salamata haka wa hassana sanad al'allamatul albani al'allamatul albani ya hassana wannan hadisin a cikin ta'alikinsa alal iman ga littafin al'iman na ibn abi shaiba an fahimta wa haddathani wahab an ibn waddahin an sumadihi an ibn mahdi an abi ahwas salam ibn sulaimin an abi ishaq an ari bin al-hamdani qal قلت لابن عمر إنا إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم بما ليس فيهم فإذا خرجنا من عندهم دعونا عليهم قال كنا نعد ذلك من الن... وكنا نعد ذلك النفاق ابن أبي زمان yake cewa Wahab ya bashi labari daga Ibn Waddah shi kuma Ibn Waddah daga As-Sumadihi shi kuma As-Sumadihi daga Ibn Mahdi shi kuma daga Al-Abil Ahwas Salam Ibn Sulaim shi kuma daga Abi Ishaq shi kuma daga Ari bin Al-Hamdani Ali bin al-Hamdani yake cewa na tambayi Abdullahi dan Umar na tambaye shi na ce mun kasance idan muka shiga wajen shugabanni zakkainahum sai mu tsarkake su sai mu nuna mutanen kirki ne mu nuna suna aiki mu nuna suna adalci mu nuna ana cikin jin daɗi ana cikin walwala ba wata wahala duk wajibinsu sun sauke mu ziga su mu yabe su mu kwarzanta su in muka shiga wajen gwamna ko muka shiga wajen shugaban kasa ko muka shiga wajen dan majalisa ko muka shiga cikin wani ko sarki ko hakimi ko muka shiga cikin wajen masu mulki in muka je sai mu dinga tsarkake su mu dinga yaban su mu gaya musu cewa kwalliya ta biya kudin sabulu ana jin daɗin mulkin su mu siffanta su mu tsarkake su da abin da ba haka bane shi da ake gaya masa yana aiki ya san ƙarya ne kai da kake gaya masa ya san ba haka bane ƙarya ne amma dan su ji daɗi tunda maganar tunda ƙarya ce amma suna jin daɗi an gaya musu mutane suna yin ku suna jin daɗi mutane suna jin daɗi sun din din an faɗi wannan suna jin daɗi da haka muka je sai muke gaya musu amma fa muka fito daga wajen su da auna alaihim tsine musu muke la'antar su muke bakar addu'a muke musu amma ban aka ce to ana an baka appointment ana so za ka gwamna yana kiranka ko shugaban kasa ko wani ko hakimi ko sarki ko kaza yana kiranka sai mutum ya je kuma sai a yabe su a kwarzanta su a nuna cewa suna suna abin da ya kamata amma ban muka fito daga wajen su zagin su muke la'antar su muke tsine musu muke waye yake wannan magana ari bin alhamdani ne yake tambayar ibn umar yace haka muke yi sai abdullahi dan umar kala yace da shi kunna na'uddu zalikan nifaqa kaga mu a zamanin sabai muna kirga wannan abin da kuke yi a matsayin munafurci munafurci ka faɗi abin da iya baki ne bai je zuciya ba a zuciyarka ka san ba haka bane amma a bakinka ka faɗi abin da ya saba zuciyarka yace mu a zamanin sabai wannan munafurci ina ba ta gane wannan shi ma hadithin isnadinsa yana da rauni athar din ya inganta amma dai isnadin athar din yana da rauni duk da cewa athar din sahihi ne domin ibn waddah dai ba shi da inganci ta bangaren ruwaya sannan ga abi ishaq yayi an ana kuma shi mudallis ne kamar yadda bayani ya gabata a hadithi na 54 na fata an gane amma sannan athar din dai ibn nasr ya fitar da wannan athar din a cikin ta'azimu qadr sala athar din ya wato an fitar da shi athar din daga ta'azimi wato wato shi athar din ibnu nasr ya fitar da shi a cikin ta'azimin sala mujalladi na biyu rakam na 681 ta hanyar abil ahwas bihi mithlahu ya kuma koro shi daga ibnu hajar wa'azahu ibnu hajar kai afwan ibnu hajar kuma ya kawo hadithin ya koro shi zuwa ga abdurrahman al-asbahani a cikin al-iman haka imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin littafinsa ta hanyar abi nu'aym yace haddathna asim ibn muhammad ibn zaid ibn abdullah umar an abi قال يتي أناس لابن عمر فذكر فذكره بنهوه da haka yana da wato ya inganta ta wasu hanyoyin wannan athar din amma dai wannan hanyar da shi ibn abi zamanin ya kawo wato tana da rauni kamar yadda muka ji an fahimta قال حدثني أبي عن ابن فهلون عن العناقي عن عبد الملك قال حدثني أسد بن موسى عن محمد بن مطرف عن سعد بن كعب عن ابن مسعود قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع ابن ابي زمان yake cewa mahaifina ya zantar da ni wannan hadisi shi kuma ya jiyo shi daga ibn falun shi kuma daga al-inaqi shi kuma daga abdul malik abdul malik yake cewa asad ibn musa ya zantar da ni wannan hadisin daga muhammad ibn mutarrib daga sa'ad ibn ka'ab daga ibn mas'udin qal abdullahi dan mas'ud yake cewa algina waqa yumbitun niqa nifaqa tana tsirar da munafurci fil qalbi a zuciya kama yumbitul ma'u zar'a kaman yanda kasan ruwa yana tsirar da shuka to haka waka ke tsirar da munafurci ko da mutum bai da munafurci a zuciyarsa to yawan sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe yakan tsirar masa da munafurci a cikin zuciyarsa musamman waƙe-waƙen da suke akwai kaɗe-kaɗe a cikinsu kuma musamman waɗanda suke akwai fasikanci akwai batsa akwai zagin addini akwai cin mutunci ga ainihin wato addini a cikinsu to wannan waƙe-waƙe ne waɗanda suke haramtattun waƙe-waƙe dukkan ainihin wato shi sa wasu suka ce algina shine wanda yake kiɗa tare waƙa tare da kiɗa na fata an gane to wannan Abdullahi dan Mas'ud ya ce in dai mutum ya tasirantu da jin waƙa to zai zama munafiki dan waƙa tana tsirar da kiɗa da waƙa yana tsirar da munafurci a cikin zuciya kamar yanda ainihin wato ruwa yake tsirar da shuka shi yasa mai aunul ma'abud sharhin sunan abi daud yake cewa ka sani anna lil gina khawasun yace waka tana da wasu abubuwa da take banta da su innahu yulhil qalb zuci wato waka tana shagaltar da zuciya wa yasuddahu ta toshe zuciya an fahimil qur'an daga fahimtar alqur'ani ina fata an gane ma damar mutum yana al'adarsa da ɗabi'arsa jin waƙa ne, to waƙa takan gadar da shagalar da zuciya, toshe zuciya daga ainihin wato fahimtar alkur'ani, da fahimtar alkur'ani da waƙa ba sa haɗuwa guri guda. Sannan takan shagaltar da zuciya daga tadabburin alkur'ani da kuma yin aiki da alkur'ani. An gane, shi yasa mai aunul ma'abu da yake cewa domin alkur'ani da waƙa la ya ji tami'ani fi kalbin fil kalbi ba sa taɓa haɗuwa a cikin zuciya in ka samu mutumin da ya mahimmantar da waƙa waƙa tana daga cikin hobi ɗinsa na rayuwa yana yawan sauraron waƙa to za ga kuma wannan zuciya babu alƙur'ani domin da alƙur'ani da waƙa ba sa iya zama a zuciya ɗaya lima bai na huma minar tabad sabida kishiyoyin juna ne da haka in akwai ƙur'ani to ba waka a cikin zuciya in ku akwai waka waka ta mamaye zuciya to babu alƙur'ani saboda zaman su guri guda baya yiwa kishiyoyin juna ne domin alƙur'ani yana hana son zuciya yana umarni da kamewa yana umarni da nisanta sha'awe-sha'awe da dukkan sabubba irin na zalunci ita kuma waka tana umarni da haka da haka in ka kalli waka ka kalli alkur'ani kishiyoyin juna ne in alkur'ani ya ce a yi to waka ita kuma ta ce kar a yi shi sa suka ce yumbitun nifaqa fil qalb tana tsirar da munafurci a cikin ainihin zuciya domin alkur'ani yana kira zuwa gaskiya da faɗin gaskiya da aiki da gaskiya waka kuma tana faɗa kishiyar haka mawaki zai iya faɗar ƙarya mawaki zai iya faɗar abin da ba haka akai ba mawaki an yi abu zai iya cewa ba a yi ba duk wannan sufa ce ta mawaka dan ka bashi dan ya karba zai ziga ka ya kai ka inda ba kai ba ya faɗi abin da ba haka bane wash-shu'ara'u yattabi'uhumul gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna me ma la yaf'alun da haka Abdullahi dan Mas'ud yace gaskiyar magana waka tana gadar da munafurci kuma za ga duk wanda ya tasirantu da waka to ba zai iya maka sauraron alkur'ani ko wa'azi ko wani tafsiri na awa guda ba ina fata an gane wannan athar din shi ma na abdullahi dan mas'ud athar ne wanda yake isnadinsa akwai rauni amma dai maganar ta inganta zuwa ga abdullahi dan mas'ud domin a cikin isnadin da ibn abi zamani ne ya kawo akwai mahaifinsa shi kuma mahaifinsa da'ifi ne ko bayani ya gabata tun a hadisi na hudu haka akwai ibn fahlun shi ma a hadisi na 78 an faɗi waye ibn fahlun haka ma abdul malik shi ma bayaninsa ya gabata a hadisi na 78 da kuma sa'ad ibn ka'ab wa huwa al-muradi shi kuma ibn abi hatim ya ambace shi a cikin ajjar wa lam yadhkur fihi shay'an duk da cewa bai ce qala akan sa ba ma ya kawo shi cikin ajjar sannan athar din ibn nasr ya fitar da shi ibn nasr al-marwazi kenan ya fitar da shi a cikin ta'azim ta'azim qadr sala a mujalladi na biyu rakam na 60 da ko 680 imam al-baihaqi a cikin al-kubra a mujalladi na goma shafi na 223 haka ibn battah ibn batta a cikin al'ibana shi ma ya ambaci wannan hadithin mujalladi na biyu rakam na 945 dukkaninsu sun ruwaice shi ta ainihin wato hanyoyi da dama daga hamad ibn ibrahim daga abdullahi bin mas'ud sannan rijal din kuma rijal ne thiqat wal isnadu sahihun isnadin dai sahihi ne illa anna hunaka illatun sai dai har wa yau da ko ta illa ya ta'allalu biha al-ba'd wa huwa anna riwayata ibrahim an-nakhai riwayar ibrahim an-nakhai daga ibn mas'ud munqati'atun yankakkiya ce riwaya ce wadda take munqati'a an gane ko riwaya ce munqati'a قال محمد والنفاق لفظ islami Muhammad ibn Abi Zamani ya ce, Ita kalmar munafurci lafazi ne da musulunci ne ya zo da shi. Ya ce, Lam ta kuni la'arabu ƙabalar Islami ta'arifu, kafin zuwan musulunci laraba ban san shi ba, ban san munafurci ba. Kawai, in ka same su kawai kaifi ɗaya ne, i, i, a, a, a. Bayan zuwan musulunci ne aka samu wasu masu raba ƙafa, su zo idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'una araba kafa sai bayan musulunci ya zo ne aka samu wannan ɗabi'ar ta nifaka ta shigo amma zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci babu nifaka shi yasa ibnu abi zamani ne ce laraba ba san munafurci ba kafin zuwan musulunci wa huwa ma'khudun domin kalmar annifaqu din an ɗauko ta ne min nafiqil yarbuhu daga ramin damo shine mai mai yin ramuka da yawa ko na'am kurege kai yawa ramin kurege yawa kurege ba damo ba kurege an fahimta ko daga ramin kurege aka samo sunan annifaqu saboda shi ne wanda yana da hanyoyi da yawa sai ka ɗauka nan da kaga ya shiga nan ce ƙofar gidan kuma nan ce ƙofar fitar amma ya yi wata tana kallon gabas wata tana kallon yamma wata tana kallon kudu wata tana baya son matsi duk inda aka matsi ya fice ta ɗaya gurin to shi ma wannan baya son matsi in kun ya zo gurinku sai ce yana tare da ku in ya bar gurinku ya koma wajen kishiyoyinku sai ce su ma yana tare da su shi bai san a zage shi bai san a aibata shi bai san wasu su zamto su ga baya tare da su so yake ya burge kowa so yake kowa ya dinga yabansa to shi sa da ya dora kansa wannan aikin dole duk inda ya je ya sa riga irin ta yan gurin in ya je wajen yan bid'a kawai sai ya rikide ya zama dan bid'a in ya zo wajen ahlus sunna zai ce shi ahlus sunna ne in ya je wajen ainihin wato waɗanda ba su damu da addini ba sai ya nuna shi ma da hakan take in kuma ya zo wajen masu addini sai ya nuna shi ma mai addini ne ina fata gane to wannan shi ne daga na ramin kurege na ya muzabzabi na bai na zalika dama Allah ta'ala ya ambace su da wannan muzabzabi na bai na zalika la ilaha ula'i wala ilaha ula to kalmar na wato munafurci annifaku an ɗauko ta ne daga asalin ramin kurege wa huwa juhurun shi wani rami ne min juhurihi daga ramin mukansa ya kharuju minhu da yake ficewa daga wannan ramin idza ukhidha alaihi alhujru allazi fihi dakhala idan yaga an dauki wato mataki an toshe ko ana sanya fito ta hanyar da ya shiga to sai ya fice ta wata hanyar ba ta nan ba da hakan aka zo ana ta rara kamar ruwa ana son ya fito ko ana ta sa masa ainihin wato hayaki dan ainihin wato ya fito da shi daga cikin ramin to abin da zai faru shine ya ma fice ta wata ta wata hanyar dubban a sani ba ana ta dura ruwa nan ana ganin yana ciki ina ya fice ta wani gurin fayuqalu dan haka shine sai ake cewa qad nafaqa wa nafaqa wa munafiqun duk da kalmar ce an gane ko nafaqa munafiqun ko nafaqa yadkhulu fil islam bil lafzi a baki yana cewa ya shigo musulunci shi musulmi ne a baki wa yakhruju minhu bil aqdi amma a aqida ya fita daga musulunci ba a ciki yake ba shabihun bi fi'lil yarbu wannan in ka kalli wannan mutum ya aikinsa ya yi kama da aikin kurege li'annahu ya dukulu min babin domin kurege ne mai shiga ta wata kofa wa ya kharuju min babin ya fice ta wata kofa fama kana min al-ahadithi fiha dhikrun nifaq da haka dan uwa da hadisan da kaji mun karanta a wannan babi da kaji an ambaci kalmar nifaq nifaq munafurci wa laysa ma'anaha anna man fa'ala shay'an mimma dhukira ba ma'anar hadisan tana nufin duk wanda ya aikata wani abu cikin abubuwan da kaji an ambata fa huwa munafiqun munafiki ne ka nifaqi man yuzhirul islama irin munafurcin wanda yake bayyanar da musulunci wa yusirrul kufra yake boye kafirci ba irin wannan munafurcin ake magana ba annaha ma'anaha ma'anatta anna hadhihi al-af'al wayannan ayyukan duk da kaji an ambaci masu su a cikin wannan hadisan cewa munafikai ne wal akhlaq da waɗannan ɗabi'un min akhlaqil munafiqina lalle ko shakka babu ɗabi'u ne na munafukai wa shiyamihim da ɗabi'unsu wa ɗara'iƙihim da hanyoyinsu haza wannan kenan wa mithluhu da ire-irensa ya dulluka ala zalika abin da yake nuna maka kenan wannan hadisin hadisan da ire-irensu duk suna nuni ne akan munafurci karami ba babban munafurci ba kaman can yanda muka ce akwai kafirci babba kufurun asgar da kufurun akbar to akwai kuma nifaqul i'tiqadi shine wato an-nifaqul akbar sannan akwai nifaqul asgar shine nifaqul amali ina fatan gane to duk wayannan da kaji mun karanta duk suna fadawa ne karkashin nifaqul amali shi ko nifaqul amali la yukhriju min al-milla baya fitar da mutum daga musulunci wanda ke fitar da mutum daga musulunci shine wancan nifaqul i'tiqadi afhum أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأنا متن يا زوجا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي يا رسول الله يا مايكن الله إني قرأت البارحة براءة جينا كرنت سورة براءة فخشيت نافس سورة an akuna kad na faqatu ni gan nake anya ban yi munafurci ba kwa ina tsoron kar ya kasance fa na zama munafiki ban sani ba kamar nayi munafurci faqal manzo Allah ce atashhadu an la ilaha illallah kana mai kana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma ni manzon Allah ne qala na'am sai ce kware ko ya ma'aikin Allah qala sai ce to hadithu bi zalika nafsak wancan munafurcin kana zantar da zuciyarka munafurcin kana gaya wa zuciyarka cewa kai munafiki ne a cikin zuciya munafurci irin na zuci na aqida qala la sai ce a'a qala anta mu'minun sai manzo Allah ce a kai mu'mini ne kaga duk da cewa yana ganin kamar yana munafurci kaga karamin munafurci kenan wanda baya fitar da mutum daga musulunci an gane ko qala haddathani bidhalika abi ana ali ana abi yahya muhammad bin yahya bin salam an jaddihi yahya qala haddathani abd الرحمن ibn yazid عن القاسم ابن أبي عبد الرحمن ابن يزيد عن القاسم ابن أبي عبد الرحمن أن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وانت حديث النفرق أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم إسناده ضعيف إسناد وانت يناد روني أشكين إسناد أكوي والد ابن أبي زمانين أكوي ما يفنس هكا كما أكوي علي المري wanda shi ma bayani ya gabata a kansa akwai kuma Yahya ibn Salam shi ma bayani ya gabata a kansa ina fata an gane to mun zo kan babi insha Allah ina ganin a lokaci yayi daidai ko sai mu tashi babun min al ahadith allati fiha dhikrul baraa insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik